أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau juma'a 26 da watan rabiul akhir shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da goma da watan 11 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu na lugha da zuhudu mai albarka shine kitabu zuhudu wal wasiya cikin sharhin shi azadu wal matiya harafin da zan mu tashi shine yau harfu zai shine ko harafi harafi na zaira al'imam yake cewa rahimahullahu ta'ala a ya ta zulfata bilmali zahawan wa fihi ya futu mini itizazi wa ya ɗulubu daulatar duniya jinunan wa daulatu ha mukhalaɗatul makhazi wa nahan wa kullu man fi haka ka safarin da na minnar rahilu ala wa fazin jahilna haka an lam naktabirha ala ɗulu tahawun wannan kazi wa lam na alam bi an la lubsa fiha wa la tafarija gairar lijtiyazi wannan wannan fazi a nan kuma wannan kazi wannan kazi wanda ke da rubutu na wanga irin wannan naka na warash zai sa wannan fazi wanda kuma yake wancan wannan kazi ya suka sa malam yake ce Allah mishi rahama ay atazul fata bil mali al fata matashi yana nin kawo mutun ya kawo fata dan saboda dai wanga kin gyara waka shi ya ce shin mutum zai rika yin ɗaukaka bilmali da dukiya zahawan don girman kai don Allah ya baka dukiya kai ta girman kai wa ma fihi ya futu min itizazi abin da ke tare da shi zai kubuce min itizazi na girman duk abin da Allah ya baka na dukiya ko na girma ka san da cewa kubucewa zai yi kake girman kai da shi ya ce wa ya ɗalub mutum yana neman daulatar duniya daula ta duniya jununan a haukace yana ta neman kuɗi a haukace ilurihe ya ce wa daulatu ha kuma daular ta duniya mukhalatul mahazi cakuɗa take da abin kunyata tana cakuɗa da abin kunyata sai baiti na hamsin da biyar ce wa nahanu wa kullu man fi haka safirin da mu da duk abin da ke cikin duniya ka safirin ka musafiri ne kamar yan bulaguro ne da namin nan rahidu tahiyya ta kusa alawa fazin akan wuce hanya ta kusa tahiyar a wuce hanya mu bar gurin yace jahilna ha mun jahilci duniya ka Allah mun aktabir ha kama ba mu jarraba ta muka san hakikanin ta tamawa na tamawa na tamawa ne ala dulu tahawuna akan tsawon wulakanta wannan kazi da kuma nakunan gurin wannan fazi sa wannan kazi da kuma zabira yace walam na alam bu musamba bi Allah lubsa fiha kamar bu musamba cewa babu zama a cikin duniya wala tafarija kuma babu yayewa gairar istiyazi banda wucewa kawai wucewa ne za a yi a bar wannan duniya baiti na farko da yake cewa a tazul fata bil mali zahawan wa ma fihi yafutu min itizazi lugatul bait luga ta baiti zahawan ai shine takabburan girman kai ibnu durayd yake cewa zaha yazhu zahawan ai takabbara yayi girman kai abul firas al hamdani babban sha'iri da ya rasu shekara ta 354 hijriya yake cewa wa muhuri la yamuhsul arad zahawan ka anna tara'ibuha qutfun nibali ya ce wa muhuri ɗan dukushin doki na laye musul arda bai ya taɓa ƙasa zahawan don girman kai ka anna turaba ha kamar ka ce ƙasar ta ƙasa ƙudubun nibali abin gane yanki ne na kwari na kibiya haka nan alwa'awa uddimashi babban sha'irin da ya rasu shekara ta 613 hijiriya yake cewa iza asalabat zahawan ga da'ira sha'ariha tawashshahana min dulin bil manakibi yana yaban wata mace ya ce iza asbalat idan ta yaddo ga da'ira shahariha tsawo kitso na gashinta zahawan dan girman kai takabburan ma'anar bait ma'anar bait yana nihin cewa dan adam yana yin alfahari kuma yana yin girman kai da dukiyar da Allah ya bashi duk da ya san cewa abin da yake tare da wannan daukakar darajar da Allah ya bashi kubucewa zai ta yi kuma lamarin shi ya kare in ba haka ba ina karuna da kwatankwacin shi duk sun wuce lokacin shi ya wuce Allah ya shahi su tarihin su kawai ake ji sai ya ce wa dalibu daulatul duniya yana neman daula ta duniya jununa a haukace yace al makhazi wa daulatuha mukhaladatul makhazi al makhazi min al khizi wa huwa zullu wal hawan wal fadiha shine an ce al makhazi shine kaskantuwa da wulakantuwa da kunyata Allah yake cewa fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya khizyun al makhazi haka nan da ayoyi da dama da suka zo kan wannan cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rabbi ya Allah innaka wa'artani kayi mini alƙawali Allah tukhzini yawma yub'asun cewa ba zakka kunyata ni ba ranar tashi fa ayyu khizyun akhadha ina kunyatar da tahi min abil abad a ce babana ya nisanta annabi ibrahim ma'ana kaga nan gurin a cikin magana shi tuqzini ba zaka kunyatar da ni fa ayyu khizyun akhadha ya kawo shi akan wazanin afdala tafdil wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi cewa ya abazar ya kai abazar innaka da'ifun kai mai rauni ne wa innaha amana kuma shi shugabanci amana ne wa innaha yawmal qiyama lalle shugabanci gobe qiyama khizyun wa nadama wulakantuwa ne da nadama illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya amshe shi da haƙƙin shi wa adda allazi alaihi kuma ya bada abin da ke kan shi na haƙoƙuwa jarir yake cewa bani malikin innal farad da qalam yajrul makhazi min ladun an tafaqqa yana yana mun san farad da ga wani yana mishi zambo yana ma farad da zambo yace ya ku bani malik ku sani cewa farad da bai gushe ba yana ta janyo abin kunya da wulakantuwa tun lokacin da tafaqqa yayi koma mutunan banza abu tamam yake cewa ra'aytul hurra yastanibul makhazi wa yahmihi anil gadr al wafa'u ya ce ra'aitul hurra na ga ɗa ya ji tanibul makazi yana nisantar abin kunyata wa ya hamihi an ilgadir alwafa alwafa'u cika alkawali yana hana shi gami da yaudara inda ɗa ne ya cika ɗa zai kasance yana nisantar duk wani abin kumya ma'anar baitin ya ce muna neman mulki na duniya a haukace duk da cewa mun san cewa mulkinta yana cakuɗe da wulakantuwa da kaskanci da abin kunyata wannan shine galibin abin da ke cikin mulkin duniya wannan mulki kaskantar da wulakantar ba ma a lahira ake magana ba a tanan duniya ma zaka ga duk wanda ya riki wani babban matsayi na gwamnati ya riki ko shugaban kasa ko wannan a ƙarshe sai ka gani galibin su a kaso yake kare a wulakance zai mutu galibin abin da yake kasancewa dan saboda abokan suke hasada suna neman shi in je ya hau suna ta hawan shi da tsahi suna ta bibiyar shi da sharri har sai sun ga bayan shi ko kuma bayan ya sauka kuma wanda ya zo dan adawa ne sai ya yi ta bin shi da musiba sai ya ga bayan shi to wannan shine wulakantuwar na na abin nan shine kenan ka gani duk wanda ya kasance in ya rike alkhairi yana kyautata wa mutane sai ya kasance ya nisanci wannan amma in bai nisanci ba iya rungumi wulakanci zai kasance ko a nan duniya shi zai gani yace wa nahnu wa kullu man fi haka safirin da mu da duk wanda ke cikin duniya kamar 'yan bulaguro ne wanda tahiyar ta kusa ya ce wafazin shi ne minal wafazi al'ajala gaugawa akan gaugawa shi ne alawafaz walwafaza walwafaz walwafaza al'ajala an an ce alwafaz da alwafaza duk ɗaya ne shi ne gaugawa jam'in shi shi ne aufaz abu mansur yake cewa a larabawa suna cewa fulanun ala aufaz suna nihin yana gaugawa wa ala wafazin ko akan wafaz nahanu ala aufazin au ala safarin kada a shakhsana muna busa bulaguro mun kusa tahiyan mu muna gaugawa ta tahimu ya mai wani ya taba kace mishi wani hannu ala aufazin ma'ana muna gab da koma gida mu bar bulagura nan gurin yana nihin Allah mashi rahama ma'arri yake cewa mu kai ma'ana baiti ba shi cewa gadauna sa'irina ala wifazin suhatin mislu shurrabi thimali gadauna sa'irina yake ala wifazin akan gaugawa al ma'arri wani yake cewa asuqu ayran ma'ilul jahazi sa'aban yunarini ala aufazin aw ya zo akan aufaz ya zo akan wifaz shine nike ni ma'anar baitin shine cewa mu baki ɗayan mu a cikin duniyar nan kamar yan bulaguro ne kuma a nan kusa zan mu barta mutahi mu barta zuwa ga gidan dawwama gidan tabbata ita ce lahira ibn al-mu'taz yake cewa tukhayyamu ya bunu adama firti halin wa tarqudu fi zaraka wa anta sari wa ya amunu sakin dunya ribahan wa laysa al-hayyu illa fi khasari yace tukhayyamu kai kana gene hema ɗaki wanda yake na kirki na a zo a gani ya kai ɗan adam kai ku akan bulaguro kake watar ƙur kana tarawa fi zaraka a cikin walfajiyar gidan wa anta sariga kana ɗan bulaguro kamar misalin wanda yake za a niyame a cikin gidan bis an tsaya kwanne a yi eskar kawai ce gina gida zai yi ya mushi lasho ya mushi wane ne ya shiga yi ta instalan gida yana gama gina shi yan bis suna ta oda to mu wuce kamar shi kuma barin shi zai yi dolan shi da yaƙi da ya so barin shi zai yi tunda ba nan bane asalin hadafin tahiyar shi to shine yake cewa waya amanu sakinu duniya rabahan wanda ke zamna a duniya yana ta aminta cewa riba zai samu walaysa alhayyu illa fi khasarin dukkan kuma rayuwa a cikin ta hasara ce amiru shu'ara alhabal ya rasu shekara ta 1089 hijriya babban mawaki ne da aka yi a yaman yake cewa wa anta iza aqalta alarti halin fa khuz fi jami'i fi jam'i zalika bil irtihalik wa da'a turqid dalalil mubtagiha fa turqil haqqi bayyinatil masalik yace wa anta kai dan adam iza aqalta in ka hankalta alarti halin kan bulaguro kake fa khuz fi jami'i zadika fi jam'i zadika lirtihalik ka riki guzurinka dan saboda bulaguranka ka bar hanyar bata ga mai neman ta hanyar gaskiya a bayyana take yace jahinnaha al-imam yake cewa jahinnaha mun jahilci duniya ka allam naqtabirha kamar ka ce bamu jarraba ta ba ala dulu tahawuna akan tsawon wulakantarwa wannan qazi da kuma zabura annaqaz lugatul bait annaqaz shine wasaba ai zabura naqaza shine zabura ya zabura wa yuqalu ana cewa wasabahu wa raqasahu yuqalu naqaztul naqazatul mar'a sabiyaha annaqazu mace ta zaburar da danta ana cewa na ƙaza yan ƙuzu wa yan ƙizu na ƙazan da nukuzanan masdar ɗin shi kenan shammahu sha'iri ne na makdaram wanda ya yi jahiliya kuma ya riski musulunci kuma yan musulunta makdaram ne yana matsayin cikin sahabbai kenan shammahu yake cewa hatufin iza ma khalada zabai sahamuha wa inna rihan minha asalmatuhu nawaqizu nawaqizu masu zabura jam'i ne wai ƙalu lilmalin radi ana ce ma dukiya ƙasƙantata an naƙazu al'asma'i a nan yake cewa a fastu bakaran naƙazan minan naƙazi wa na basu ikamzan minan alƙamazi naƙazan minan naƙazi naƙazan minan naƙazi wata kalama nan ƙamzan minan alƙamazi za ji kamar da hausa kamar ƙamzo ake alƙamzu shine 'yan tumaki ƙanana 'yan tumaki ƙanana shine alƙamzu ma'anar bait yana nihin mun jahilci duniya jahiltar ta hakikanin duniya ya take kamar bu san bacewa ita mai gaugawa wucewa ce mun yi banza da lamarin baiti na 58 yace walam na alam bi Allah lubsa fiha kamar ka ce bu san ba babu zama a duniya eh lugatul bait al-ijtiyaz yace man ijtaza min daga ijtaza ne ya jitazu ijtaz fi'lul amr kin shi ijtiyazan abin nan kin shi masdar kin shi huwa mujtaz fa'ilin kenan wal maf'ul maf'ul kin kuma mujtaz wal mujtaz mujtaz tariq mai wucewa hanya mujtabu tariq mai yanke hanya ya wuce mujizuhu ya wuce ya tsallake Allah madaukin sarki yake cewa wa jawaza nabi bani isra'ila al bahr jawaza shine daga lug kalman ne ibn al arabi yake cewa sun man shamarat alaiha khaifan wajilan wal khaiful wajil al mujtaz yanshamiru al mujtaz mai wuce hanya ma'anar baiti ya ce mun jahilci lamarin duniya kamar mun manta cewa ba ma gidan zama ba ne kuma mun jahilta da gangan cewa babu yayi bakin ciki banda wuce ta wucewa ka tafi ka barta shine yayewar bakin ciki dan saboda duk wanda bai wuce siradi ba ya san ya samu lahiya to bakin ciki bai kare ba saboda haka ne addu'ar annabawa ma gobe kiyama shine rabbu sallim sallim akan siradi suke addu'ar Allah ya ba su tsira Allah ya ba su wucewa yanzu zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara a ba ɗaya ba ne ba annafaz shi ma yana kamar ƙetarawa da ƙarhi ƙetarawa da ƙarhi a fimal ya wannan kawai me yake da suna da cane da minjaye da alif da lam wannan ne maye maye shurrabu timal masu yayin masu shan maye